الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الصالح العظيم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق علمه وبلاده امين ونزل على خير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ذلك الشرف فيما جاء المعبد وجعلنا نتحول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم لا ما يشاءوا ويحبوا ويسروا الحمد لله رب العالمين تبارك وتعالى لهذا وعدنا لنا ta talata shida da wata ramadana shekara ta dubu daya da dubu da da hudu wanda ta yi da shirin da bakwai da watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ci gaba da karatu a cikin wannan sura ta sura turani Allah ta bara wa ta'ala ce bayan ayan da aka karanta jiya cewa makan makan rasulin an ya ce ya ce illa da rabbi kun da ya ce kitabu wato manzo bai kasance a karan kansa ba ya kawo wata aya sai da izinin ubangiji duk abin da kaga ya faru wannan lokaci da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta maktubun fihi tarihi Allah ya iyakance lokaci da ya sanya komai faruwarsa Allah tabaraka wa ta'ala zai ce yamullahu ma yasha'u Allah ya kan shafe abin da ya zo anan malaman da kuke ni da ban da nawa kai ya ke shafewa ko me yake nufi da shafewa imamu sha'arabi tasirin sai ce ai wato zuwa mana bayan shawo da na tuhu Allah yana kauda abin da yake so kawo da shi wato ya kulla wa mana shawo wani tabbit Allah ta baraka da rahama da tabbatarwa a yi da hu kitabun fiye da talibin ajal a wurin Allah akwai littafi da aka iyakance ajali na mutane sannan wa kullahu ma yasha'u Allah ya kan shafi abin da ya so sabbitu ma yasha'u ya kan tabbatar da abin da ya ga dama kuma tabaraka wa ta'ala wa indahu umul kitab ai umul kitab yana tare yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala asalul ladhi la yatabayyar minhu asalin umul kitab wanda baya canjawa yana wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda Allah sun fi Allah awwal ma kana kallahu ala kalam saboda farkon da Allah tabaraka wa ta'ala ya shine alƙalami wa kada da rubutu sai Allah ya ce alƙalami ya rubuta sai alƙalami ya tambayi Allah ma aktubu ne zan rubuta sai Allah ya tambayi rubutu ma kana wa ma zai kone da duniya ka rubuta abin da zai kasance abin da ya kasance da kuma abin da zai kasance har zuwa ta duniya a shi kenan kamar yadda bai yawo da kawo ne cikin sunan nashi an karɓar da zai kan kuɗi ƙara da wata da musamman da yi ya fi innaka la tudu dama dama hakikatan iman za ka samu tattalin hakikanin imani ba ta tara mu ana ma ta baka da yake kun yi mutawaka har sai ka san cewa duk abin da ya same ka bai kasance zai kuskure maka ba kuma duk abin da ya kuskure maka bai kasance zai same ka ba saboda mai ka san wannan wannan yau ya rubuta wa ya kuma Allah ya tsaya da kuma yana cewa in a wurin ma ga Allah a gaban farko abin da ana tabaraka wa ta'ala shi ne alƙalami ya halice shi sai ya tabbata da kuma mata alaƙari mata a wani mutum duk kuma wanda ya mutu wato rogo a wato alƙalami ya halice shi sai ya tabbata hoto da rubutu ya alƙalami ya tambayi Allah sarki ma da wato ya wani gini na ne ga rubuta Allah da baraka da lafiya duk makarar da shi a tattara rubuta da rubuta kaddara komai yadda ya kasance har ba a tashin kiyama saboda haka da ya gaya masa haka ni ne wato don na ji magana da su da yake yaƙi wanda ya mutu a wata kudurin ba to ya mutu wato a wani kudurin ba ya haka wani na rabu da yayi kan مالكي مرضي في هذا الله لا يتغير ولا يتغير وقد أكبرت عليه المعقول والمعقول بتاعي بايا ترجع بايا أيمن wato ba a canja shi ba a wani shi shi ne yana nan amma abin da wani da lillahi a kutubar da ya wuce malaika amma Allah ya da wasu littattafai waɗanda suke hannun malaiku waɗanda suka da suke hannun malaiku malaikun da da ya tawallana a wani kulle shafi wanda suke yayin gidinta lamarin kowane ɗan adam kowane mutum da wani masu ibadun da kuka wuce to waɗannan malaiku masu tafi masu karar juna akwai littattafai a wurin su إذا كان الشرك على كافرة فتكون كافرة شركية عادية إذا مجم كافرين يخرج الراشدين كافرين ومشركيه والذي يشتغل سبحانه بالله على القرآن وإذا هداه الله فاعتدى يقول الله كم يشرك يشرك إلى الإيمان سوى الإيمان وقال الصغير إن يقبل لك أن تستجيب في هذه التاريخ محاول ما تكفوه وكتب محاول وكتبوه إليه قل شاهد من سمدك أكبر جانب الشركة إليه sai ku rubuta shi a matsayin wato cikin kakar da na wanda ta da waliyar karbu waliyar idan ya zama wali da mu yi ne kawai farar gona idan ya zama cikin bayan Allah ke matattu wali sai mala'iku su rubuta shi wali lakin hada tafsir wa tafsir kila baraka kila wali wato Allah ke yake mala'ika yace wannan canji da ainihin wato canjawa da ake da da ake yi wato yana nan an allura da suke hannun malayaku su gaba da kusurin malayaku su zaka yin zuwa ne wa ma asalin kita malayaka bai yau da ya tabbata amma asalin littafi da yake wurin Allah wanda yake cikin wani makul wannan kan baya canjawa saboda haka yadda yake haka da yake bari ma da shi da littafin su da yake da aka kafira ya maga amalar kusuwa shi ne saboda haka za ka yi ganin mutum kafiri ne yana ganin sa kafiri yana ainihin aiki irin na kafirai واستدلوا وليم بقول الله لما شاء الكتاب أنا بشر لما ذكر الجيش يا تمولي يمكن أن يقال تبارك وتعالى سوى أقول ذيك وأقول كتاب كذا أو لا تقول تكون كتاب سوى أنا أقول لكم كتاب لا يتغير ولا يتبدل أقول ذيك تكون كتاب بايا تجاوى بايا تجاشي قال بدل قول لدي الله تبارك وتعالى وأحد جمعنا أو لله وعلى المال والإثبات في هذه الأوائل تجري في هذا العالم wannan canjawa da shafewa da ake yi wata wannan da tafai ne ko alluna wani da cikin wannan alam ma'ana aka taba ka wata da shafe abin da yake cikin wannan wanda ya tabbatar da abin da yake cikin wannan wannan wato wanda ya gada ma domin sun zuba da wannan sai suka fi ai wato rahimullah ma shawo an yi kowai Allah ya shafe abin da ya zo shafe shi wato min akhlaqi zamima daga ainihin halayen abun zargi da mutunci da Allah ya mara kyau sai Allah ya shafi masa wannan halaye wai sarki Allah sai ya tabbatar da ma ya shawo abin da ya so min akhlaqin hamida daga cikin halaye abun godiya ai wato min hakkin aram wannan hakkin amawa kenan da wanda yake ami yana aikata halaye marasa kyau sai Allah ya gode masa shi ga masu yanka wa halaye marasa kyau a ainihin kasawa kuma يقول الله ما شاء في مخلاق الروحانية ألا يكن شافي أقول إنه يكون شافي وأقول لا شافي ورحمة الله هذا ضروري ويقدم ما يشاء وقد تقرر عليه يكون تقرر تبارك وتعالى وفي أخلاق الروحانية أعين أخلاق الروحانية ويقول تبارك وتعالى وضوء ولا شيء هذه الخاصة حتى الخاصة الخاصة هو يقول الله ما شاء ainihin rubutu Allah ya ka shafe abin da ya fi shafewa da ganin mawuda da wujudu da zafi ya kan tabbatar da abin da ya gaya ma a yi mani shawa da imani da hukumin ma da imani da wujudu da zai zama wannan wujudu in sha amma da wujudu da wujudu da da afi wa asibar da wujudu da wujudu da Allah ta bada kasa da zai zo zai shafe wujudu da afi wato kawo a shafe masa ganin samuwarsa zai rika ganin cewa lamar da bi haƙƙi illallah ba wani kamar mai na gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai tabbatar masa da ruwan da tabaraka wa ta'ala saboda ainihin a wala ya kare da Allah tabaraka wa ta'ala ba ya tabi wanzu sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan amma imam al-Bukhari ya ka cikin tafsirin sa sai na Umar bin Khattab ya kasance yana da waki yana da waki yana addu'a yana kuka yana cewa Allahumma in kunta katabta li bi alika adati fa asbitni fiha Allah idan dai ka riga ka rubuta ni daga cikin halin sa'adati wadanda suke da arzikin lahira Allah ka tabbatar min da wannan wa kun ka kalmar ni na shakawar wa zambi famhani famhani wa asbitni fiha min sa'ada Allah idan kuma ka rubuta ni daga cikin wanda ba mu da arzikin lahira masu aikata zunubi Allah ka doke wannan abin ka tabbatar da ni cikin halin sa'adati halin makasira wanda za a zaba da musu فإنك تنظر ما تشاء وتؤتي فإنك أم الكتاب domin Allah da yake shafi abin da kaso kuma tabbatar da abin da ga dama tabbatar da shi saboda umar kitab yana wuri ka tabaraka wa ta'ala kaf kabul abar ya ga abin da Umar yace laula ayatun fi kitabil lahi da an bajura bima huwa qaidin ila yawmil qiyamah ba don wata aya da take cikin littafin Allah ba da take cewa ya mullahu ma yasha wa yusbi to da na baka labarin abin da zai kasance daga yanzu har zuwa tashin kiyama saboda Allah ya mutu ila ya yi ila ya mutu abuwa da zasu faru amma lamarin Allah ya mulla ma sha wa yuzati Allah ya kan sha ne zaka iya ganin abu haka ne ainihin a Allah ya sanar da gaji amma sai Allah ya shafe shi Allah kuma bai tabbatar da wani wannan saboda haka kawo yake gaya ba sai ta wani ba dan ya mulla ma sha wa yuzati ba da na gaya maka abin da zai kasance har zuwa tashin kiyama a wannan mutuwa da kan cikin shafin nan sai dai ma shi a rai shi kuma yake daga cikin abin da ake yi ishara a kai tana ishara da duka da ake a cikin alwani bayan kuma ina yi na wurin siyana da kai ne na wurin da Allah ta baka sarari ba za mu shafe wata aya ba mun yi sarrafa ainihin a dukanta doke ga sai mun zo da wata da kai ko wata dalila mun zo da wata da kai yake ko wannan ayar da shi abin da take magana a kai wato lurka da Allah ya shafe wa ya tabbatar da wani daga su ya kawo magana a yayin hikimar Allah ta baraka wa ta'ala cikin ainihin haram tafiya farko abin da Allah ta baraka wa ta'ala kawo cikin dunari shi ta ma su wanda ta baraki wa wani ta baraki na ruhi wal amal ta ruhi da yin sakaran wa yin kana abaran Allah ta baraka wa ta'ala da ke da ya ce da dino da ilimi ke da kuke yin abun ma yake yin giya nau'in samun arziki mai kyau wato a nan Allah ta baraka da ta'ala ya bayyana cewa arziki da ake samu a cikin wannan bayan wannan Allah ta baraka da ta'ala sai kara magana giya cewa ya kai magana kamri wani mai kiri ko shi ma ilmu kabiru ga magana da lina wani kuma ma akbar mai tsarki ma wato an share wani kenan ya mulla ma ya shawo aka kasa tabbatar da wannan cewa Allah ta baraka da ta'ala ya tambaya ya rasulullah abin da ya shafi giya da kuma dada gaya musu a cikin giya da dada akwai zunubi mai girma da kuma amfani wa mutane amma zunubin su ya fi amfani su wato ainihin girma to ba wannan ya aka sake so da wannan aka yi yan za mu shawo aka share wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ga aya inna mal khamru wal maisir wal ansab wal islam rijlu min al-shirat tadibu la wato kafin nan sai aka kawo da rabu da rabu da sukara kalla alhali da suna cikin maye a ta tala mu wata gobe har sai mun tsara mun yake bada sai ga wannan da za a shi za a yi kalla idan kuma kalla ba za a sha giya ba sai lokacin da ba da wani kalla to daga nan shi ma aka sha shi ya ga wannan da kan wani gudu daga nan kan haram da giya gaba da ya yi mun da ce su idan kun yi ciwon da abubuwa tabbata mun samu rawa to kuma da kai sai da cewa Allah ma shawarwari ai wannan ayoyi ne da Allah ya baraka wa ta'ala kawai mutum shi a rami kamar yadda aka zama da wanda ake yi ya shafe wasu ayoyi sai ya tabbatar da wasu ko kuma irin lantsa da ake yi ana da abubuwa amma a hankali a hankali wani da wani mafita amma wani mafita yana wani Allah da bara wa ta'ala wato abin da Allah ya masa shi wani mafita ba wani layi zai shi da bara wa ta'ala kuma yana nan ba a canjawa amma abin da yake hannun mala'iku da su tabai shi kenan shi kan yana canjawa yau za a ga mutum ga yadda yake gobe zai ga wannan daga cikin zaman gobe ne ne ai abin da ne nuna maka ya mun zama ma sha wa rabbi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wato wanda yake tada zumunci Allah zai kindaji masa a rayuwarsa ko wanda yake so Allah ya kare rayuwarsa ya zo rai to ya zama to yana tada zumunci sai ce a wannan hadisin abin da yake nuna ma ayyamun lahu ma sha wa rabbi da idan Allah ya rubuta a takardar da yake nuna malaiku cewa ga shekarun da mutum zai yi sai mutum ya rinka ayyukan alkhairi ya ringa tada zumunci Allah sai ya kara rayuwarsa a rin takardar da yake nan malakatu sai zama malakatu sun kawo saboda ya mulla wa sha wani daga ciki wato rufe a kayan da shirin gaggawa ko duk da ya ba shi cikin makara na rufe ya biyu bayi wani bawan Allah daga cikin ainihin magabata ya samu annabin Allah daga cikin annabawan zamaninsa yace ya masa addu'a ya yi kuɗi ya samu arziki sai annabin Allah ya masa addu'a sai Allah ya sanar da annabin wannan lokaci yace ka gaya masa na kasa rayuwarsa kashi biyu misali saura shekara arba'in ya rasu to shekara ashirin zai rayu cikin wadata shekara ashirin cikin talauci ya zaɓi wanne yake so a fara da shi ya fara da arziki ne ko ya fara da talauci annabi Allah ya gaya masa zai ci bari da ya sha wani sai ya samu matarsa yake tambaya daga abin da Allah ta ba ta sanar da annabi cewa an kasa rayuwa ta gashi biyu zan yi arziki a kashi daya zan yi talauci a kashi daya to wanne za mu zaba mu ba da arziki ne ko kuma talauci da ke ga talauci ce ya roƙi Allah Allah ya kawo arziki a yanzu yanzu wato a fara da arziki sai ce wani talauci ba bayan arziki yana da wahala sai ma ta ce mata ni dai kanka saba ne abinda na gaya maka bai zai shi da haka ita to shi kenan da ya tafi ya ke gaya annabin Allah cewa wato yana su Allah ba shi ɗan ke farko da yawan da ɗan farko a wajen ɗan shi ke nan annabin Allah ta yi addu'a Allah ta yi kawo masa ɗan sai wata ta ce to ga shawari da ya ce da ayi kin da kaka fi shawari wata ta zo da wannan kuma ya ce to idan ya sayo buhun madara misali da za a dafa a gida za a sayar irin da buhun masara wanda za a ba da shi ne idan ya sayo yaji da zai saka sai ya sayo wani yaji kuma da zai ba wa bukata abin da ake yin za a yi in zai kashe yana goma to ya bada naira goma haka ya ringa yi to sai rabin rayuwar shekara ce duk ta kare arzikin yana nan sai annabin Allah yake tambayan Allah Allah ka ce rabi zaka bashi arziki rabi zai zara bashi ga shi kuma ana mutu rabin yanzu arziki yana cikin sa sai Allah ya ce wa zattu shakiran Allah ya na same shi ya kai godiya ne ya gode wa Allah Allah sai suka rayuwarsa gaba daya ya kunna wa sha wasu Allah sai ya shafe wancan cewa zai yi sarauci da rabin rayuwarsa duk da ya kama da arziki ba zai rabu da arziki ba har ya koma ga Allah saboda ya gode da Allah ya bashi kamar ayan da makaranta a baya ai kowace ne arziki na Allah ne tunda arziki na Allah Allah ya saka wakili to ga yadda sarrafi cikin arzikin Allah a matsayin karfafi ne yadda Allah yake so ka bawa wadda Allah yake so a bawa dan ne hadisin kurki da Allah yake so da kuma shi lahira zai tambaye shi Allah ya ce na yi tsaifi ba ka tabbata da ni ba sai ba ta tana cikin izzati ya shiga bukatun sutura bawa na wani ya ce mafi na yanzu su fadi sutura ai da ka ba shi da ne ka bawa Allah ya ce wa bawa ya ji dinwa ba mu ce da ni ba Allah kana rabu da take yunwa za ka ji sai ai bawa da wani ji fakiri ya ji yunwa da ka ba shi aida ne ka bawa da ka sami ne wani saboda haka da yin ka bawa Allah Allah sai ya shafe cewa zai taɓa shi da rubin rayuwarsa sai ya cika masa rayuwar gaba daya saboda ya kula wa sha wani saboda haka shi arziki idan ka rinka yin fadi ka rinka yin yadda mai arziki yake so Allah to Allah sai ya sa albarka cikin arziki sai ya ja shi sai mutum ya zama ya da Allah har ya bar duniya yana cikin wannan ƙarfi kuma arzikin da ba kamar yadda muka sani abin da ka bayar shi ne kamar yadda muka yi da kuma na shi da yau ko shi ke bada misali yake cewa ai shi mai arziki ne kuɗi a duniya wato yana so ya amfani da kuɗin a duniya sannan yana da buƙatu ya amfani da su a lahira amma bayi da hanya da wannan kuɗin zai yi su lahira ya amfani da wani Allah sai ya turo wasu manya-manyan motoci da manyan jiragen kasa za su maka lolin kayan da mafi lahira su ne waɗannan miskine da fagirai masu bara wanda suka kuma don gaba su ai ba su ka ba wa ka sa a cikin babban mota da za ka ba lolin kayan ka zuwa lahira idan ka je lahira abin da ka ba su shi za ka samu saboda haka ya kulla ma ya sha wani wani wani ita. وإما الذين تفعل الذين يجرون وتوقعنا فإنما عليك بلاغ وعليك الحساب اللهم صل على سيدنا وإما نبي لك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل إنك تبعد الذين يجرون tashin abin da ko shi alƙawari da shi yi na azari a cikin ayyuka fadaka idan kana so mu nuna maka abin da kuma mutu alƙawari na azaba to haka nan yake za mu nuna maka tashin abin da kuma mutu alƙawari na azaba aure da aure da wani aure da wani yan daga ko ya rasu Allah ko da bidiyo ko mu karbi rayuwar ka dawo da yin tafin adalci da su a wato ga kuma mutu alƙawari fa inna ma alaikal bala sai abin da yake wurinka ita wani da alaikal illa tasbih babu da ke kanka inda da wannan sakon da Allah da baraka da baraka wani da kitabul kitabi yana gare mu da sabu a ilaina domin nan bayan suka dawo gare mu to fa yadinin mu za mu daga mu da abin da suka aikata saboda haka Allah da baraka da baraka mu baraka da baraka ai ba da da zai yi Allah ya nuna mana tashi abin da yake alƙawari manzo Allah ya yi shekara goma sha hudu a garin Makka suna masa abubuwan da suka mata Allah ne gode ya nuna masa abin da ya nuna kawai ya alama. To bayan ya koma da shekara ɗaya, a shekara ta biyu, Allah sai ya nuna masa a kasuwar badari a yakin badar da aka yi a cikin wannan wata da wuri cikin Ramadana, sai Allah ya nuna masa abin da ya nuna alkawari. A duk kashe ni su Abuja, su wani wasu duka wasu annoba Allah ya nuna musu azaba da rashin lafiya da suka halaka. Wasu kuma yakin badar a duk kashe ni wasu a kama su. Allah ya nuna masa abin da ya nuna alkawari, wato abin da ya nuna alkawari na musu wannan azaba. wasu kuma Allah da baraka da dace ne zai musu alama ne a lahira da suka rubuta samu Allah da shi kenan za a samu wani alama da za a kudu saboda za a wanda da baraka da dace ne. أولم يروا أنا إلى ربنا آلهة قل لا تشركوا لا معذب ليؤذي وهو خير الحساب الله تبارك وتعالى ولم يروا الآن وحسنا shi mutane maka ba su gani ba ne a ba su gani ba ne wato ai a wajen yara wannan limana ya nan ai sun sani ma'ana mutane maka ai sun sani cewa an na nafi na arda ai daga kudu arzamu ai wato za mu kawo wannan kasan nasu wato ana nufin kasar makka a wato Allah tabaraka wa ta'ala yana amfani da ainihin yarabun da ma ya ta nan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah tsara kai wa Allah kuka da tsadi ai ta nan Allah tabaraka wataala ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani cewa ga yadda Allah tabaraka wataala ya da kawo shi to haka ne yake amfani da wannan to ba ku gani Allah tabaraka wataala idan ya ainihin kawo a kasar nabun nan na Makka ai na kasu ardu na kusura ina garabiya Allah sai ya rage ta daga gefe gefen kasa Allah sai ya rage wannan kasa wato anan malamin sun yi maganganu malamin tafsiri da yake rabi da rage kasa wani daga cikin malaman tafsiri suka ce kila dan kun da aka gina lafiya a wannan wasu gaba wasu malaman suka ce a ai rage kasa da Allah zai yi shine mutuwan malamai idan malamai suka rinka mutuwa to kasa tana raguwa kenan saboda albarkar kasar yana raguwa duk wani za ga ya rabu na kasar saboda Allah ya ɗauki waɗannan malamai ainihin malamai na zamani wanda suke ainihin mai lura da abubuwa suka ce ai da mutu arda ai hatta a zahirin Allah tabaraka wa ta'ala yana rage kakarin kasan tana da ruwa malaman kimiyya duk da za ga wuri wanda da ruwa yake gudana teji ne amma yanzu ya dawo gari da kana ganin sa teji ne mai yawa da ya riga gari kuma ya fi ya zama dakara ko fili wanda yake amfani da shi kuna yara kana ganin sa katon fili yanzu ya gaje ga fili ne na karami nan kudu ba ka kenan ana rage shi amma nan ma yana da ruwa wasu mun ka a tafiyan malamai ne saboda idan malamai suka tafi wato ba kuma ba za a ƙara samun irin su ba za a tuna da sami bidiyo idan ya zama haka sai ya zama to an samu mutane wanda za su dinga ba da fatawa su sani ba har su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala har ayi wani shi ne ainihin rashin duniya ayi na kusur al'adu a ko kuma ana rage kasan kafurai wato ya zama to suna rakuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yana karuwa yana ƙara samun ci gaban addini yana cika ko'ina idan ja a cikin nan da fatuwa na irin da bidin da akwai wato manzala na samun fatahi addini yana shiga ko'ina duk wata kasu kasar makka tana raguwa har ƙarshe ne kasar ta zama to mutane suna raguwa suna shiga musulunci ƙarshen ta ta zama ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to wato ainihin raguwa wato ya zama na ma'ana kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya to man kullu hadha qur'aniya wallahu ya'lamu fi khalqihi bima yasha Allah tabaraka wa ta'ala yana hukunta abin da ya so a cikin halittar tabaraka wa ta'ala shi yake hukunci yadda yake zo idan ya yi hukunci ba wadda zai zai zo ya ce ba haka ba ne yake so a'a أي لا معقب لحكمه باو سيودا راسا لحكمه الله يحكمتي يتي أورر الحكمتي باو فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها mutane annabi salihu da suka yi abin da suka yi na ainihin kashe naka Allah ya ce bai ga farko musu da azaba yi dan da ma yi halaka su wala ya kafu ba baya tsoro wani ne ya ce me yasa aka yi haka a wurin wannan hukunci saboda haka ba wanda zai ainihin ba wanda zai raddin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala Allahu ta'ala isa Allah tabaraka wa ta'ala mai gaggawar hisabi ne wato zai yi hisabi sun abin da suke aikatawa na kafin cewa Allah tabaraka wa ta'ala wadannan kafirai يلوك يلوك شكرا الله سيمو إزالي تبارك وتعالى ألوك شمدا سيما منتو دو أبن نسكا أيكتا الله تبارك وتعالى سيمونا منتو وفي زمنتو سند أبن نسكا أيكتا الله تبارك وتعالى سيمونا منتو دو أبن نسكا أيكتا وفي داما شيما هدم إذن يأيكتا أو من هذا داما dama idan ya ga yana sauran rayuwa to zai tuba idan ya tuba ya mulla ma shawarwari in Allah ya karbi tubarsa sai ya shafi wannan zunubin sai ya tabbatar masa da lada wato baka annan laha yunabbiha yunabbihuna fi hadha al-qawl ila anna al-hukm bil adl ya kaji da sura al-tasbih a wannan aya imamu sharabi ce kamar dai Allah yana nuna mana aiki hukunci na dafi yana bukatar sauri ne sauri ne da wannan wala nazara fi hayatina al-dunya yace muna gani a rayuwar mu yau kamar kamar mu ne mallahu hukmun bil haqqi al-adil ah wala anna nukra bi tartibi al-ahkam da tarar tumani na kulubun afirka mustayya ita da yawa za mu ga yadda masu hukunci suke yi suna jinkin da yin hukunci ita jura za ana gaggawa idan an tabbatar da yadda abu su dafi a zartar da hukunci na dafi shikenan da an tabbatar da samun nutsuwa a zukatan wato yan kasa kowa zai zama sun ya samu nutsuwa wato ya ainihin abin nan saboda haka ana buƙatar da yanzu ta abin da ya shafi hukunci na gaskiya wato sai a tabbatar idan an tabbatar da wannan shi ya kashe wani da shi kenan sai a zartar masa da hukunci wannan shi ya aikata abu kaza sai a zartar masa da hukunci to sai ya zama to ana tambayi da hukumi fauran ana gabatar da wannan hukunci da gaggawa saboda kar wani abu zai shigo bayan an tabbatar da aiki saboda haka Allah shi ne Allah kare wa tuta Allah tabaraka wa ta'ala ainihin wa ta'ala ila Allah shi ne ainihin hukunci ne tabaraka wa ta'ala shi zai mutu misali kuma shi yana gabatar da wannan misali wa wasu kare wa tuta Allah ne gaggawan misali ne zai hukunta su da abin da suka aikata kuma zai jinta ma kowa a nuna masa ga irin aikin da ya aikata kuma ba hukunci da Allah ta bada da ya da su. وقد ذكرنا من قبله فلله المثل جميعا يعلم ما تكذب النفس وبعدنا بالمعاد بشير الله تبارك وتعالى يقول ولنا كفرين على أي مكان عندنا مكة wanda makaru wanda makarar da zai nan kafin hakika wanda suka roka ko kuna kafirai su ma sun shirya irin wannan makinci a yi kuma ne idan su ma su amfala wajen da suka bada sun shirya makaru da biya yin ga annabawan su kama makaru duka kamar yadda waɗannan kafirai suke shirya ma makaru daban-daban ya rasu nan na ba a wula yanzu ba yan kuru yan kuru da ke da sallallahu waɗannan kafirai suna ainihin makinci da zai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama ba ala kubarin kafirai kamar yadda kafirai da suka zo ga bakin suke shirya bakin to fa lillahi makaru jami'a zani wato ainihin duk abin da suke shirya wani bakin ki Allah tabaraka wa ta'ala gare su kuma ainihin malaika makaru da bakari Allah shi yake ainihin yana shirya mu shi ma kuma shirin Allah ba irin shirin su bane al-makaru wa inna huwa makaru lillahi shirin ainihi shine shirin Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa alhamdu na'ima sallallahu alaihi wa sallam yadda lamar yake suna tana barci Allah ya la'anci duk wanda ya kare ta wannan kamar yadda ya zo cewa Imam Bukhari ya kawo cikin da sakir nashi wannan hadisi cewa kullu man kare min sunnati al-alam wa huwa mad'un ala lisan an-nabi sallallahu alaihi wa sallam shi duk wanda yake tare fitina a cikin mutane to shi la'anne ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tabbatar da shi la'anne ne بيتي ومن الكتاب الذي قد يحدث ولي بما يعرف من الاسرار الربانيه لنواه المنزولين ذلك في كان السنه فتاموا وليهم الله وهو من اجل كلمه عارف يرنك مغنى abin da ya sani na asrarun rabbaniya asirin ubangiji ya rinka magana a gaban amawa masu wai faɗan irin waɗannan abubuwa shi ne yana daga cikin tada fitina in karfi gonahu idan ya yi irin wannan manganu za su kare kashi dole saboda zalika mamlaku min al-ilmi iya abin da suka sani kenan abin da suka sani ba dole su zaga ba gaskiya bane kariya ne sai su kare kashi wa yake gonahu kamar da inkari wa ya kauna bil halaki dalilin wannan karyatawa da suka yi da inkarin da suka yi saboda wani Allah ne sai su fara cikin halaka wa huwa sababul kidali kuma shi ne sababiyan aukar da cikin halaka kuma shi din ma ba zai tsira ba saboda ya jawo bayan Allah sun halaka shi ma sai ya halaka saboda haka shi wannan ne da cikin kare fitina wannan fitina da ma ya fara ruwa da kula da ita ba shi ne daga cikin fitina kuma abin da wasu ma'a zurfafawa suke yi da daga cikin makaranta makaranta alqur'ani masu zurfafawa kula da cikin su kuma suna tada fitina wato ya kulla ne da zai wani jami suna gaya wa mata da tsofaffi wa alil bawani wa kura da ma wani mazauna ƙauyuka da mazauna maraya alkariya wanda la yi tunan gira wanda ba su iya karatu da kalkala da fita da jirini da kowane harafi a basu na fito ba idan waɗannan mutane suka ba kura sai su rinka ce musu wa mallan yi tun tajwidin fatiha da salatu batila wanda ya zo karatun fatiha bai kiyaye tajwidi a cikin ta ba da fidda alƙala kubura da kubura da waye da waye duka sai su ce mata ai tallata ba ta ciya ce saboda gulubi da suke yi wa hum la yaqdiruna da tajwid wadannan su kuma ba su da tajwidi ba ba za su fidda ainu su fidda shi'a su fidda alif bambanci su bambanta tsakanin alif da ainu wannan su ce masa a wannan su ce masa a su fidda sa'u su ce masa sa su fidda swadi su ce masa swa su fidda sinun sa haka ba za su iya rarrabe ha da ka ba ba za su iya rarrabe irin waɗannan harufan ba za su yi fitarwa ba saboda haka shi ke sai wanda suka fito idan kar da fatiya a sallah da irin wannan karatun naku ba ku fitar waɗannan abubuwa da jibidi saboda haka sallar ku ba ki kiyaye wani idan da mun za da karatar tuturar ko da idan da bamu da sallah ai sai bar sallah sai wannan ya ɗauke su sai su bar sallah aw yahmilu ala tarki qira'a ko hakan ya sa su su bar yin karatu gaba daya sai su bar karatu ce da dinda in mun karanta ba mu da lada ai bari mu bar karanta ba wannan zai wuce la da jizu lahu kira la da jizu a kira su zai ce wanda baya ainihin kiyaye karatu da fitta da dalili a ciki to karatun sa bai halarta ba sai da kuma alqur'ani tamaman sai su ta waɗannan mutane su bar karatun alqur'ani gaba daya ba hada kadibun cewa ne wannan ƙarya ne inna ma la yakatibu Allah nafsan illa wusa Allah tabaraka wa ta'ala ba ya dora rai sai abin da zaka iya saboda haka wanda yake matashi wanda yake karatun Qur'ani yake so ya ainihin karatu ya kiyaye karatu yadda yake amma wanda ya zama so ya tsufa ba zai ainihin iya wannan abubuwan ba to sai ya karanta yadda yake kamar dai yadda gidan yake karatu a Qur'ani yake kiran sallah ya zo ashhadu sai ce ashhadu an la ilaha illallah tabbata ya rasulullah idan ba ba a shahadu yake cewa ba a shahadu yake cewa sai ba za ta sami cewa dini bila ta Allah shi ne dinin da dinin yake faɗa a wurin Allah ai shi ne a dinin da dinin yake faɗa yana cewa a shahadu a wurin Allah shi ne saboda har yau da ba zai faɗa a shahadu ma ai dan adam da dai shi ma ba ta fata ne saboda haka dinin yake iya faɗa wannan shi ne to sai da wanda waɗannan tsofi kuma haka lamarin su yake za ku tafi karanta saboda har sai ya riga ya tafi haka sai ya zama to kuna faɗan ya zama filin ya zama to filin bidan ya zama to a wurin su shi ne kuke faɗa amma ainihin wato filin bidan ne haka Allah da ba ka da wurin su kuke da haka saboda haka Allah ba zai ba ce bidan fitna a man ya'muru nasu bi muqalabati dawla shi yana da cikin fitina wanda kuke umurtan mutane ku saba wa shugabanni hukunci na shugabanci da ake yi saba wa daula yadda ka sani wannan kana daula zalima ko da shugabanni azzalimai ne idan ka zo ka ce ayi tawaye ayi zanga zanga ayi bidiyo na bidiyo da hukuma wannan yana da cikin tare da fitina lianna hada yusiru istirabat wa yusiru fitan da duk wannan yana kada ainihin tashin hankali tashi da wani wuta da zai ya zama abubuwa sun rikice a samu suna ya ainihin faru ba za ku daula wani kamun dublama afdal min fawadi wato bin yin biyayya da shugabannin kasa ko da azzalumai ne ya fi a kan a tara kaula a tara jiki ko wa ta shi ma shugaba ne kamar yadda kasashen libya suka yi da shi an kawo daura da mutum da wani ta zalunce su amma kuma sai suka ga ai wannan suka zo magana da sun bar shi gaban su na da kamar abin da ya faru da suriya abin da abin da ya faru da tunis da ainihin libya da masar da sauransu duk wanda suka yi wannan abubuwa na kiramat sai ga an kan samun zaman lafiya to wanda suka tada fitina ko wanda yake da barabai ko wanda zai ce su ne ya gaba ya kamata zaman dole ne da shugabanci za su yi shugabanci sai a samu fauda ta faru tsakanin mai yin al'umma amma da suna sai da an wani kuɗi da biyu walau da an fara alaikun kafin habashi ko da an tsora muku bawa da zama shugaba abin da ake bukata mutum ya ji da yin biyayya addinin musulunci ne koyar da zanga-zanga ko ta da hankali akan an yi wa mutum abin da ba daidai ba a shugabanci kawai abin da ake bukata ya yi biyayya ya ta addu'a kuma kuma ya canja halayensa duk da hadisin da ya yi maganar cewa wato ana sa muku shugabanni ne su an maruna a kai ba mutu ana muku ta'ani ne ya samu shugabanni ne yadda muke yadda muke haka shugabanni ku za zama duk da hadisin da ya kanta ba amma dai al'umma wato ainihin Allah ta baraka da la yuziru ma bi qawlin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane halin da suke ciki ya kawo mutum hali yanayi mai kyau har sai sun canja idan mutane suka gyara halayensu suka canja Allah ta baraka da la zai canja musu amma ai wasu matsaloli ba daga wurin shugabannin suke ba daga wurin su wanda ake shugabannin suke sai ga kowa yana jira layin dokansa ne kowa yana jira layin dokansa abubuwan da yake amfani da su a zo layin da su ake bukata shi kiran zai kalla za mutane kowa yana jiran layin dokansa idan masu gidajen mai ne suna jira lokacin da mai zai wahala shi kiran da mai su layin su shi kiran su kalla za mutane kamar yadda masu ciwoyin kuma suka jira lokacin da layi ko kansu kuma shi kenan sai a tsaye da wannan dama to kalla za ka kuma Allah ta lafiya to kowa a cikin al'umma yana da hannu a cikin halin da al'umma suke ciki kowa yana da hannu a ciki saboda haka al'umma suka canja suka gyara Allah ta baraka da Allah sai gyara musu sai al'umma da suka zama to suna son junan su kamar yadda manzala ta yi siffanta mu'minai mu'minai suka zama haka mutum mu'min ne bi tawafuhim wa tarahumihim wa ta'abudihim kamar sun zikir liwahihim zarar da kan ce misali yadda mummune ba suke wurin soyayya su da juna da tausayawa junansu da yadda suke taimakon junansu kamar misalin jiki ne guda ɗaya kamar jiki ne idan gaba ɗaya ta samu matsala sai ta kira sauran jiki idan ya tsaki na hannu tana ciwo sai ta kira sauran jiki ya tsaki take ciwo amma sai ido ya kasa bacci a kwana ana yawon saboda kankar ciwo ciwon yara ido mai yara ka bacci ba kake ciwo ba a ai dan kowace ne yake rashin lafiya ita mu shi ma bari ya tsaya shi ya yin bacci kai me yasa ka bada ciwo ya tsaya kake ciwo zazzabi ya shigo kai ya ce to ai ya ka tana ciwo dan kowace ne muna tare to haka mu bi ake duka zama idan aka zama suka zama to haka shikenan sai ga an samu canji zama kowa yana bukatar ya rage maka dan wanda ba yana bukata kai ma wanda zaka shiga wannan bari ka shiga wannan zaka gani a wato magabata suna cewa wanda ya ce bari ya shigo hannunka yana jira ka shigo hannunka ya gallaza maka ya gallaza maka to kai kuma ka zama tokari ne kai addu'a Allah ya kawo shi hannunka shi kuma ka masa takrimi karrama shi ba yadda yake ba shi yana buri ka shigo hannunka ya gallaza maka ka ya gallaza maka kai kuma kana jira ya shigo hannunka ka masa karamci ka nuna masa cewa kai karimi ne za a kyauta masa matuƙar yadda ake bukata a cikin saboda haka wannan abin da ya shafi ba a kuma yana daga cikin suna mutum yake shi zai ta da faula mutum zai ta waye ga shugabanni yana bukata shi ma yake ainihin ainihin samun shugabanci wanda suke shugabanci suna da aiki kuma shi kansa da yake magana yau da za ka ba shugabancin abin da zai yi abin da waɗannan suke yi wataƙila gara nasu a kan nashi saboda bai san yadda abin yake ba ne ai duk wanda suke shugabancin su ma da haka suke fada suna cewa kaza da kaza amma da lamarin ya dawo hannun su suka ga a sai ba yadda suke tsammanin lamarin ba haka yake ba sai kawai suka rinka gani abun kamar mafarki suke yi sai su gama su kama zai suka kamar mulkin da suka yi ba kamar abinci suka yi shi kamar mafarki suka yi ba su da ikon sarrafa wasu abubuwa abin da suke tsammanin da za su yi duka sai suka ga sun kasa yi kamar mafarki ne kuma ya faru ya wuce sai ka je kuma Allah ya ba hisabi cikin abubuwan da aikata kuma dama yadda addini shi yake idan manzala sallallahu alaihi wasallam inna na nuwalli hada al'amra man talabahu wannan lamari na shugabanci duk wanda yazo ya nema ba za mu ba shi ba saboda menene saboda duk wanda ba nema yi ba aka ba shi to Allah zai taimake shi a kai matakar taimakawa Allah zai tsaya masa a cikin lamari wanda kuma ya nema sai a bar shi da lamarin abin da ya nema shikenan sai zama to duk yadda yake tsammani abin sai zo masa a juye ba yadda yake tsammani ba Allah sai ya barki da dabaru sa da yana dabaru da yake shirya ba idan na zama shugaba zan yi kaza da kaza da kaza shikenan in duka zama shugaban kai mu gani Allah sai ya barki sai ya kasa yi saboda haka a shi yana daga cikin tada fitina wato mutum ya ce ainihin wato a zai nemi tawaye ga shugabanni wanda suke jagoranci ba kuma ba zai yi niyya ba الفتنة نائمة بالتالي من أبكي ولم الله من يكونها إلا تبارك وتعالى على أنت دون مثال في موضوع المشترك
ويقول الذين تظنون أنهم فلا ولكن يشفى بشهد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ma shakku ku da ai dukkan rai abin da ta aikata Allah ya tabaraka wa ta'ala ya sani fa yidul al jaza jazaa Allah ya ajiye mata ya sada mata sakamakon ta akan abin da ta aikata hada huwa al makar kullu wannan dai shine makar makar da suka shirya makar da suka shirya duka Allah tabaraka wa ta'ala na jira ya musu tanadi na sakamako لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون لا يشعرون domin Allah tabaraka wa ta'ala zai zo musu da sakamako akan abin da suka shirya da makuru ta yadda ba su sani ba ta yadda ba su sani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya musu waɗannan abubuwa da ya alamin gafi wa ibra da biyar jini wannan kuma yana magana kan kafirai wa rujistin kafirai wanda za a sani liman hukumar zara wa yake da ƙarshe wani mummunan ƙarshe ne alhaji kan duka wani hukumar zara a aiki ba mamura da dalilai wake da kyakkyawan karshe ne a lahira wake da yin karshe mai kyau ya samu lahira ya samu aljanna kafin za su gane wannan ai aliya lahu muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam samu karshe mai kyau samun lahira samun aljanna na su kafurai ne da suke shirya irin waɗannan makirci da zai na alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na ainihin su waɗannan kafurai ne yanzu je lahira za su gane haka kamar a kan kudu magana ne da Allah ne يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون suna ainihin ganin suna fadau suna yaudaran Allah ba sani ba kan suke yaudara saboda wa balu fina'ihim ko fina'u radiun ilayhi saboda da sakamakon yaudaran nasu zai dawo a kan su da sakamakon yaudaran da suke yi zai dawo a kan su Allah zai azabtar akan yaudara da suke yi a Allah zai saka masa kawai saboda haka waɗannan waɗanda suke ainihin shirya makaro sakamakon mai da rukun je lahira za su gane cewa sun ce da suke an kashi za su samu aljanna ne ko ne za su kula su za su kula su kafai za su samu wannan rukun da zai na kafaru daga ya rasu da za waɗannan kafarai za su rika gaya mata za su fara makarar waɗannan kafarai na makawa za su rika cewa duk samun mutanen ainihin kai ba manzo bane kai ba manzo bane kullum ku gaya muku gabanin la yashi min bayni wa bainahu Allah ya aika mai shaida tsakanina da ku ai Allah tabaraka wa ta'ala ya fada a wanda zai karfi rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ya aika mai shaida annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah Allah ya sani ba da shaida a kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato a ainihin kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da suke faɗa na cewa lissa mursalan wato bai da ainihin wani tasiri ai sun faɗa a baya sun ce laula kun zila hadal qur'ani da rajulun min qaribin azim sun ce me yasa Allah bai saukar da wannan alqur'ani ainihin wasu daga cikin ainihin wato masu mori daga cikin mabota wannan garuka masu girma a baya kuma ba wannan sun fada Allahumma in kana hadha wal haqqu min indika fa amtir alaina ghadab min as-samai aw atina bi azabin alim Allah wannan abin da annabi ya zo da shi idan gaskiya ne daga gare ka Allah suka ce musu ruwan duwatsu kaga rashin dabara idan wannan abin da manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne daga wurin Allah to manzo Allah ya shirya da su sai dai Allah ya mutu ruwan azaba ruwan zuwa ko Allah ya mutu musu da azaba azaba mai raɗaɗi ga wani da baraka da Allah to duka waɗannan shine ainihin fikiran su tunanin su a ainihin na waɗannan kafirai Allah ya ce ka babu la shahidin bai da bai ka bala da ce Allah ya isa ka gaya musu Allah ya sani shaida a wurin tsakanina da ku akan waɗannan abubuwa wato Allah shine mai shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka rika neman abubuwa na mujizai na mujizozi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu da mujiza kaza ya kawo musu da kaza duka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin musu to kuma wannan sun yi ne kamar yadda kafirai da shugaba su ne suka yi annabi Ibrahim ai shi ma sun masa haka karshe ma abubuwan da suka mana da suka suka hura wuta suka jefa shi a cikin wutan Allah tabaraka wa ta'ala ya kula ya naru ko ni barka da salama ala Ibrahim aka gaya wa wutan ta zama so mai sanyi da aminci ga annabi Ibrahim alaihi salam ba a gaskiya yake duk lokacin da ya zo ru'ayin shafi za su rinka faɗan haka haka to gaya ma Allah da zai zo musala sai dai ba ainihin manzo bane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai wato shi Allah tabaraka wa ta'ala shine ya yabo shi saboda haka Allah ya yi kuma shaida tabaraka wa ta'ala akan cewa sai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani da wani ilmin misali wato ai kuma wanda a yake ainihin a wurinsa yake da sani sani na littafi wato ainihin mu'minin yahudu wa nasara wanda suka yi imani da yahudawa da nasara wanda suka saka shawara da injila saboda a cikin sun san akwai nashi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sifatu masura fi tilka kutub al-asali ga al-qur'an a sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ciki a waɗannan littattafai da suka zo kafin al-qur'ani to su ma sun san manzon Allah ainihin manzon Allah ne Allah ya yi shi wa ala rasihim abdullahi bin salam abdullahi bin salam wakana min abarin yahudi yana daga cikin manya-manyan malaman yahudawa yake daga arabtu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yana ra'ayinsu kama arifati li ibni wa ma arifati li muhammadin ashadu yake ai ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gani kamar yadda ya san danza kai yake sanin da yawa manzon Allah ya ji sanin da yawa danza saboda danza shi dai kawai Allah ya sa ya ji dan amma bai san kan shekara nawa zai a duniya ba ya karanta tarihin manzo Allah ya san manzo Allah ga shekaru da bai san dan sai ya tashi ta ya tiffan cin abincin da yake bai sani ba sai dan yaron ya tashi bai da yake cin abinci bai san dan sa wani gari da wani gari zai je ba amma duka na manzon Allah ya sani bai san kansa wasu mata zai aura ba sai dai dan ya aura ya gani yake duk waɗannan abubuwa ya sani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ki saboda haka ba ni da kuma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ولذلك ذهب الى المدينه وقال يقول نفسي ملك الإسلام لولا أن يكون دواء يجي شيء يجي وين مثلا مثلا يجي رينا تاكر كذا جوا ولكن اليهود قوم دقة بهت فإذا أعلمت إسلامي ويسفونني يجي أما يهودا مثلا ما كان يرجع لأن لو نكتب الإسلام كذبتا لا تبين عن تزايدنا ويسألونني بتلعنتنا ويسألونني أوصاف ليست فيها rinka jingina ne wasu dikkoki wanda wadannan sukobin ba dikkoki na bane amma wa uridu an tas'alu min anni awwalan fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sanadina sanadidahum wa kibara qawmi Allah ya kula sanan sai ya aika wani a ji a kira manyan yahudawa abdullahi bin salam yana koye aka ji a kira wadannan yahudawa Allah ya kula sanan suka ga yinsa sai ke yi tambaye su yake ma za ka kono da ba ta kuma cikin ibn salami me za ku faɗa a kan abdullahi ibn salami ɗaya daga cikin manyan mutanen ku a ba aka zo ya ki nuna raunin makiha ba ka zo ki yi asalar kalam sun ka rinka yabonsa ka rinka mata ainihin kirki bawan Allah yana daga cikin masana addini ko kaza sun ta yabonsa saboda suna cikin wannan yabon kana ibn salami al'ana amma mutum أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله inda ku tabbatar wannan shine sifana to a gaban ku na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan na shaida na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shin kenan sai ya faɗi haka a gaban ku da ya faɗi haka ba ta kuma yi kula ibn salam a lokacin da suka fara zakin sa suka ce ai dama ba mutum ne ba ne sai ka dakin sa sai ya bi lafi kamar gaya ma tsara da tsara a nan abu ne da lemun da kuma gudu ba gaya ma da ma yin guda mutane ne masu karya ba masu tsari a kan mutum ai ga shi yanzu suka rinka yi gona suka rinka faɗa kyawawan halayena amma daga jin namun su sun fara zaki na ولا لمن الذين كانوا يقرؤون قتال الكتاب بما ينزل بما ينزل الحق سبحانه وتعالى من وحي cewa ai waɗannan mun san cewa waɗannan wannan mutum da suna kare shi da suna da misali wannan magana da Allah ta bada wani wannan magana da Allah wato a cewa gaskiya ne sun harfe ne da su wanda ya rudawa wato har da shi ne da ya yi da sa da sun ayyukan a garin da cikin da sa da da zuwa mutum talatin da biyu daga ainihin mutanen habasha da mutum takwas daga cikin mutanen yaman cewa mana da wani da an karu da wasu da biyu talatin nan kano wato yana haura bada za a bada wani za da nan kima da kuwa waɗannan da ke yin tsarin abin da aka daura wa Allah suna sallam sun kasance shafinsu suna hana tashi sauraron alƙur'ani suna ce musu kar ma ku yadda ku saurari abin da yake faɗa kamar ta yadda kafuran maka suke yi wani zai shigo garin maka suka ce masa cewa wani wanda ya zo ba yana ainihin wato ƙarya yana danganta wannan ƙarya ga manzo Allah ta wato yana danganta ƙarya ga allolin yana rage allolin saboda haka kada kai karka yadda la tasma'u li hadha alquran wala tu'ti la'allakum tagribun saboda haka karka yadda ku saurari wannan alqurani suka rinne lagu wato hola alqurani saboda sun sani idan dai suka saurari alkur'ani alkur'ani yi wasu fi nafsi ya ka su shikra a nafsi idan dai mutum a farke yake yana da hankali da wayo yana jin alkur'ani hankalin zai karkata ya gane cewa wannan kalamun min Allah ya jibu jalalu wannan magana ne daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai suka hana wani da ya zo daga cikin zai shigo maka sai ka fito da kare sai saurari alkur'ani to saboda wani abu ne wanda gashi gashi da yi idan shi a hankalinsa da basiransa a cewa za a kawo wata magana yadda yake baligi masanin hikimar magana da balaga a ce za a kawo wani magana wannan maganan ta yi tasiri a zuciyarsa saboda iya magana cikin da iya magana wani magana da jina shi ta da zai yi ba sai dai saurari a ƙurani da ya saurari ƙurani ya ce to shi dai yadda ya san magana da ƙwarewa magana ya san wannan maganar ba maganar mutum ne ba mutum da yake tsara magana haka sai dai ubangiji mutane saboda haka falan ma jawo ma ara ko kafar fi wala billahi wala billahi wanda Allah ta tsare shi magana wannan yahudawa sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san komai amma falan ma jawo ma ara ko kafar fi abin da suka sani da yazo musu suka kafirce me yasa suka kafirce saboda hasada sun kafirce ne saboda hasada ainihin da lamarin da Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku ce masa saboda hasada wannan abin da su ainihin ga mutu sun sani cewa gaskiya ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala amma sun ga mutu ne saboda hasada Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya mutu kamar inda wurin mun fita wanda ya san ilmi littafi wato ya kullu nasara su ma sun san cewa ainihin kai manzon Allah ne saboda sifofinsa yana cikin wannan littafi da ne wajen da wurin nasara cikin wannan littafin suna cikin littafin ainihin yahudawa littafin nasara wa jura ainihin cikin manzala da lafi nan yana cikin amma da yazo su yahuda saboda sunan annabawan da Allah ya aiko duka yawancin annabawa sun zama a cikin su ne to gashi kuma shugaban annabawan gaba daya sai fito ba a cikin su ba sai suka ce to tunda ba bai hude bane saboda haka ba za su imani da shi ba sai suka yi imani saboda hasada sun san wannan saboda haka mun lokacin wannan shugaban annabawan إن شاء الله ربنا نرى ولا مشكلة رسول إبراهيم عليه السلام ولا لا مدعى في سورة إنه قد جاء له لا لا بد من سمعنا على غير وسلم لا تكره وسلم الذي يرجع في يوم وتكره إلى رسول الله لا كما كان مقرر يوم القيامة خير خير